إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mu a markaz ahli sunna wal jama'a wanda ke angwal karkada birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna laraba biyar ga wata na safar hijira shekara biyu wanda ya dace da 23 ga watan tara shekara 2020 daidai yau insha Allah za mu yi darasi na 52 cikin littafin motsa ta imam malik rahimahullah darasi na hamsin da biyu da uku da uku ne ko? to darasi na hamsin da uku a darasinmu na mota ta imam alifarai muhulla a kahin muhara akwai cikin uwa masu imam masu shurare ta hanyoyin sadarwa ko wanda yake halartarwa na ya min tambihi bayan darasi da ya gabata na wajen ma'anar girman kalmar la ilaha illallah hadisi da na kawo na wajen annabi musa salam na maganar cewa a bashi wani azkar wanda zai kira ya azema allah shi wanda ya aka bashi la ilaha illallah ya nemi ƙari aka ce wannan kalma girman kalmar la ilaha illallah din zada za a haɗa sama bakwai da ƙasa bakwai da abin da ke cikinsu a wani ɓangaren ma'auni a ɗora la ilaha illallah ɗaya ita kaɗai za ta rinjaye su kuma da maganar cewa inda za a gama sama bakwai da ƙasa bakwai a musu a kulle a cibiri su a wuri guda a kawo kalmar la ilaha illallah ɗaya za ta iya watsa su mana ta karya su domin ishara da cewa cikin kuskuren baki ba da ni ba na san wannan kuskuren kawo hadisin bai inganta ba wani ɗaya daga cikin aikata hadisin mutu telefon fi ba kuskuren baki ba ne ne da ni ne shi na hudu ba kuskure ba ne ne kuskure abinda baka yi ne aka hudu shi ne kuskuren baki da munuwa ne ya dai ku a ce kuskuren na bai daidai ba asalin ruwaya ce sananna wanda malamai magabata suna da magana kan asalin bai magana shi asalin ya aiko mun da littafin ya aiko mun shi sharin kitab tauhid na malamin da ya kawo ya ishara ga cewa a ciki akwai daraj to asalin kalmar shi daraj kin da malamin ke kawo shi malamin mai tahqiqin shine yake wannan kun san malaman hadisi an mun sha kana misali irin misali akwai muna kawo mazan hadisin salatu tasbih muna ga me ana muna ga salatu tasbih ko salatu tasbih irin su azumin akace azumin sudu kun malamai masu rarraunawa akwai masu ingantawa cikin malamai haka ne ijtihadin malamai illa mutum ya dauki abin da yake ga yayi abu akan shi shi wani malamin yayi kan magana kan ruwayar da na ambata a ciki akwai darar yace da'ifi ne wani asali a wajen malami abinda suke magana ta albani ya magana kan daraj kan kokan ruwaya ba cewa ba daraj da ifi ne ko shi abu haitham wanda aka dangana zuwa gare shi suna cikin sikat wanda ibn ma'in ya tabbatar da sikat ne ba da afa wani ba cikin abin da malamai ke cewa ana cewa wani ko da sika ne sai a ce ruwaya shi daga wani ko a ce ruwa shi daga mutanen gari kaza wannan da ifa ce ba cewa ba shi da ifin ne ba a wani hali ne da malamai suna da wannan kamar shi mai ina ga mai tahiyi ne kisa ban ci magana dan an ce ruwa ba ta inganta kullun sha ga muku bai doke ma'anar wannan magana kullun na sha ruwa mai tauna magana da an ce maka wannan ruwa ya hadisi bai inganta ba kaka dauki wannan hukuncin ka ce ba haka bane ba akai matsayin kanka dai wani ya dauke magana ba kai ba su malaman abu kenan shi wannan abu ne dogo mu kan matsala ta kan shi dai a takaice dai shi wannan isnadin lalle akwai malamai masu ganin cewa daraj amma su abin suke ne daraj ana ana mace a daraj abu sama an haita ma ce ruwa tsakanin su take da rauni shi yasa wasu malamai suka tsaya kan hadisin bai inganta ba amma kamar bayan imam hakim ya tabbatar da ingancin ruwayar haka imam hafiz cikin fatawar bari hafiz bin hajar ya ta hadisi ne sahihi ya tabbatar da haka nan irin su bin baz su semin suna kawo shi hujja da wani hadisi duk suna hujja da shi gaskiya to amma tabbas akwai malamai suke magana kan shi wanda suna ga bai da inganci to amma wai magane duka maganar da ake saban wani malaman ba suna magana ba ne a kan madamunin kalmar girman la'ila illallah wannan itifaki ne hatta ya kama wani malamin ya kawo ruwa ya kamacin wacan hatta ruwa da malamin ya kawo abinda yake cikinta madamunin ma'ana girman kalmar la'ilawo ba bambanci da wancan duka maganar da ake a wannan hanya akwai maganar labarin musa wannan isa ta musa ita ce suke magana kanta amma wannan lafazi na kalmar la'ila illallah inda za ɗauko sama bakwai da ƙasa bakwai a gama su a wuri guda nan kalmar la'ila illallah a wuri guda za ta rinjaye su wannan duka itifaki ne wannan da maganar cewa inda za a kawo sama bakwai da ƙasa bakwai a cibiri guda a kada illa ta buga za ta karya su wannan ba saɓani kan shi a gane magana ba saɓani kan wannan magana saɓanin na sanadin hadisin kan mas'ala ce ta wancan kisan musa alaihi salam ina hata ɗan wasu fata kenan shi wadda mun alhamdulillah ya kyauta kenan iya karatu iya dibi dibi tabbas amma kenan ba kuskure ba da gangam na wadi da an ce kuskure kenan ma'ana a gaskiya da in kuskure amma da gangam na wadi ba ba za ku cikin magana kun kuto ka an ce kuskure cikin kuskure kun kuto magana na haɗe ta illa na san illa na ga muku dai akwai malamai tabbas wanda suke ga raunin amma su kansa raunin kan wancan isnadin da ya kawo kisan musa ne ma bayanin da mu dama sai amina bayani ne akan shi kanshi akan girman kalmar la ilaha illallah shi da san maganar mu a kanta ne muka kawo wannan masala ta inda za ka san bakwai da ƙasa bakwai da sauransu to wannan bayani daidai yake babu kuskure kuma babu saɓani a kan shi na wata a gani magana da ake wancan kan isnadin da ya kan isa musa da salam allah gafarta mana gaba ɗaya shi ɗan wala saka mana alheri wa man kashi ka saki ai ba ba matsala ci gaba ne wannan insha allah abu tarna abu gumi ke ba labari ke suke ta cikin gumi cikin farko abun sunna ana ce ahlus sunna hegardama sai ba da in gadama ka saka ka tashi da gadama ta shi yin zo masallaci su ko ana gadama tana mace ta daɗi ke ji malam ana gadama ta wallahi da ilmi ke ji ya ce alama kenan ana karatu ana neman ganewa ne ne dan gaji ana gadama ke ana neman fahimta ne wani bai gane kun kun kaji ka kun ka ce kan kaji ka shurala sai ana karatu kun a watsi ba tambaya kenan kurin dai babu kurin bai wa a ce karatu kowa gane kun bai wa a ce banda ta zo daya bai wa ya samu mutum fahimta kenan cewa tattaunawa ta almajirin ɗalibai ka ce kaza a ce kaza ko malam ce kaza malam da ka ce kaza bisa ka ce kaza wani abun iya bi gane bane ba da ya da kuskure wata inda ba haka ba wanda ya mido magana a tattauna ina ta ga muku magana isan malik rahimahullah shi da ɗaya cikin almajiran shi ina ga maharazi ne wannan cikin ɗaya cikin almajiran shi ne cewa suka mai tambaya imam mun lura da cewa idan muka maka tambaya kana baka gauga ba mu amsa kamar da kake ba wani me yasa suka lura da haka ne ya ce abin da ya sa na lura da ku in mai na ce ku shuru buku jaye buku tattauna da ni kuma haka na gudun shi kuma ne iya shi kuma iya tattauna da ni iya neman kamar mu tattauna da shi kan masala ku kuma wuce in kun haka ne domin kuma nan kaga nan wannan al'adamu ɗalibi mai tambayar malami ya ga an tsane shi har malamin gaskiya ya sha malam kai ya ga ya haɗin ya ce ya sha malam ya kusa roke ya kure malam wasu roke kaza ya ba ba kure malam karatu karatu ya zo kuma yake ne gani ba mu gane kurewa wuta haka sau daga almajirai suna neman sannan mutum mai yawan tambaya ko iya kamar yana kure malami ba kurewa shi ma nan bai iya misali zai ga mutum an gaba ba kurewa ba kurewa ba mai mutum an kure ma mai mutum an kure malami an kure ki ne a gaba na wani kuma an kure malam sai a gaba shi ma nan wayi yake shi ana malam wayi amma ba malam wayi tunda ba mai wayi ba kenan iya kuskure eh wani abun iya bai gani ba da san duniya zai karanta kana kai malami ne almashi gaban ka akwai littafin da karanta kai ba gani ba da ba cikin da kai gashi ya lego na bi shi kai ba gani ba wai yake maka to ya karanta kenan ba ba maki malami bi ga auma kuma almashi ne gani imam malik rahimahullah ya zo iya darasi cikin cikin almajirai aka yi mai tambaya kan tarihin asab ta tsaya da cikin cikin alwala da ce wannan kube cikin lissa ba na bane bakan mutane cikin almajirai ne ibn munabbah bayan kare ce ya imam kan wani matsala ina da hadisi kanta hadisi kanta ci kwaye kuwa daga wa ya je an wani wani wani ce gaskiya wani ruwaye wani mutane da ka jero mutane ya ziddu a mantattu ma ba taɓa jin abin yanzu ba ciki nan ya ka ayyar malik an zo kan abin an ka zo kan abin kuma malik ya bani amsa da fatuwar da aka bashi gaba ba mutane al'ada ce ta hansu ta kan mutane gargajiya ya ce ai malami an kashe ka zama kure malam ne ba wani kurewa kuma an kure shi ai gaba ya gano ba wani kurewa Allah taimake mu. kenan za mu tashi amin za mu tashi a hadisun kenan darasinmu na hamsin da biyu kuce da uku ko da uku ko da uku wa haddasa ne an malik an abu zubair al-makki an tawus al-yamani an abdullahi bin abbas أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل يقول اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وأخرت وأسررت وعلنت أنت إلهي لا إله إلا أنت wannan iya cikin addu'o'i da aka ce na buɗe sallah ya kasu cikin kitabin abin da shi addu'a abin da abdullabin abbas ke bada labarin cewa manzana sallallahu alaihi wasallam kana iza qama ila salati min jawfil layl idan ya tashi zuwa sallah ta cikin dare yaqul iya cewa Allahumma lakal hamd ya Allah godiya ta tabbata gare ka kai ne mai haƙƙin cancantar godiya ya ce alhamdulillah ba lakal hamd kai ne kacan kake ɓanta da haƙƙin godiya ta musamman an ta nuru samawati wal ard Allah kai ne kake haskake samai da kasai na kowane ɓangaren haske na idan na komi Allah kai ne mai haskake samai da kasai walaka alhamdu godiya ta tabbata gare kai Allah an ta qayyamu samawati ran eh an ta inda qayyumu samawati din ma'ana ɗaya ce Allah kai ne mai kula qayyum qayyam kan kaza mai kula da samai da kasai mana wanda yake kontrolan su komun su shike tahiyar da kayan shi shike tahiyar da su walaka alhamdu godiya ta tabbata gare ka da ya Allah anta rabbu samawati wal ard ya Allah kai ne ubangiji na samai da kasai muka tarar iya ɗaukar mahalicci iya ɗaukar mamallaki iya ɗaukar ma'ana na yaka ce mahalicci shi ta mulkan wa khalaqa wa abidan mulkin Allah ne halittar Allah suke bayi suke na Allah Allah kai ne rabbu samawati kai ne ubangijin samai da kasai kuma wa manfihin da duk abin da ke cikinsu an talhaq Allah kai ne gaskiya tabbatatta eh wani babu shakka kanta eh wa qawluka alhaq Allah maganarka ce hakikanin gaskiya eh babu sai ta kai ta wa wa'duka alhaq Allah dukkan alƙawalinka Allah alƙawalinka gaskiya ne wa liqa'uka haq gamuwa da kai Allah gaskiya ce kowa zai gamu da Allah Allah ta da kowa bai hukunci wal jannatu haq al janna gaskiya ce tabbas wan naru haq haka wuta ma gaskiya ce tabbas wasa'atu haq haka tashin kiyama gaskiya ne wannan yaban Allah ne girman azabanta ta'ala nake Allahumma ya Allah laka aslamtu ya Allah gare ka nake mai kauya wa bika amantu Allah da kai ne imani wa alayka tawakkaltu Allah da kai na dogara wa ilayka annabi gare ka nake mai lamari da Allah wa ilayka annabi Allah gare ka nake mai lamari na wa bika khasamtu Allah saboda kai nake duk wata rigima ta zan yi saboda kare addinin ka Allah wa ilayka hakamu Allah gare ka nake mai duk hukunci na ina mai da zuwa gare ka na abinda ka hukunta da shi nake aiki Allah fa ghafir li ma qaddam Allah ka gafarta mun da abin da gabatar wa akhar haka da abin da na jinkirta a gaban Allah gafarta mishi wa asrar da abin da na boye wa alan da abin da na bayyana Allah anta ilahi Allah kai ne ubangiji na la ilaha illa anta babu an bauta da gaskiya sai kai Allah wannan addu'a ce ta bude sallah kuma dalle a san a cikin dare dan wuri ne wanda mutum yana da yanci yayi abin da yake so ba tare da mamu maka tsawaita mamu wannan addu'a ta cikin dare an ce wannan wannan koda kai eh zaka sallaka koda kana iya ta amma wannan inda jami'i na nan bayan cikin wanda dogo wannan addu'a wannan su da muna cikin magana baban addu'a sai kuma wannan ruwa ce ta inganta ta imam muslim ya rawaito hadisin sai ta haddathani an malik an abdullah bin abdullah bin jabir bin atiq annahu qala جاءنا عبد الله بن عمر في بني في بني في بني معاويه وهي قريه من قرى الانصار فقال هل تدرون أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مسجدكم هذا فقلت فقلت له نعم وأشرت له إلى ناحية منه فقال هل تدري ما الثلاث التي دعا بهن فيه فقلت نعم قال فأخبرني بهن فقلت دعا بألا يظهر عليهم عدوا من غيرهم ولا يهلكهم بالسنين فأوتيهما ودعا بألا يجعل بأسهم بينهم فمنعها قال صدقت قال ابن عمر فلن يزال الحرج إلى يوم القيامة abinda yake wannan ruwaya cewa abdullahi bin umar ya zo wata unguwa ta banu ma'awiya cikin garuruwa da suke zagayen madina na garuruwan asar sai yake ce musu sai shi jabir bin atik abdullahi bin jabir bin atik sai ya ce ma abdullahi bin umar bayan ya zo wannan unguwa tasu ya tambaye shi a wane wuri ne manzana sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah a wannan unguwa taku da ya zo a masallacinku a yi masallaci an sami suna masu da fata cikin suna a ina ne ya yi wani ya muku sallah a ina ne sallah kai da ya zo ya ce ai ma'ana fakultu na'am ya ce na san ko ina ne wa shartu lahu he na mai nuni ilana ya tamin wani bangare daga cikin masallacin nan kenan asali shi abdullahi bin abdullahi bin jabir abdullahi ta ke ba labarin kenan abdullahi bin umar ne da ya je cikin banu umayya shi ne wannan tambayar shi kuma wanda yake nan garin yake ga mace ga inda ya sallah ya ce ga inda na mai nuni ga inda ya sallah a nan ne ya sallah don wurin sanar ne to shi abdullahi ne ya san me annabi a nan ya wata addu'a sai ce mishi fa hal tadari matsalatun lati da abihin na fi kasan addu'a uku da manzan Allah ya a wannan wurin faƙulta na wani amince na san su ni ma na san su ya ce fa a kabir ni bihin na ka bani labarin su ta addu'a ce ya addu'a sanar na a wurin faƙulta ya na ce mishi da abi Allah yi zuhira alayhim aduwa min gairihim cikin addu'a da ya yi addu'a cewa kar Allah ya sanya aka ce ya ba kahurai rinjaye a kan musulmi gaba ɗaya kenan a mamaye musulmi gaba ɗaya wannan addu'a da ya roƙa hima sai aka ba shi wannan addu'a da ya ke baiwa musulmi cewa tarwa ya ce inda za a gamu duk duniya ko da kahurai duniya su gama gaba ɗaya a kan sun musulmi ragar gaba ɗaya bisu iyaye an samu ɓangaren musulmi akan gaskiya din da aka yi ba rushe musulunci ba da duniya har tashin kiyama har lokaci bayewa Allah ya kare kana din ya samu wasu ɓangare akan imani akan gaskiya sun tsaya kuma akan wani abu ba zai da su wannan alƙawarin Allah ne bayewa din da aka yi ya samu wasu ɓangare akan gaskiya wanda ba iya rusa su gaba ɗaya wannan cikin abin da aka bashi na wannan abin da ya roƙa ha? abin kare ba a da uku ce ko eh no din sauran biyu da ke ba ba sauran ɗaya ba uku mai ka ce abu uku ya roƙa a gane aka ba shi biyu aka ba shi ɗaya ba eh biyu aka ba shi ba ba shi ɗaya ba abu uku ne ya roƙa an ba shi biyu ba a ba shi ɗaya ba kuma ban kawo wajen fasara ba wancan da ramci na hudu ko ban kawo wajen wannan fasarar tasu kenan ka san abu uku da ya roƙe da ya roƙo da su ya yi addu'a da su kuna abu uku ya roƙa ka san ukun da ya roƙa ya ce na sani ya ce ka bani labarinsu shi ne zai muku har hudu ya ce abinda ya ce abinda addu'a da ya ta farko ya da abi Allah ya zira alaima aduwa min kairiyar ya roƙi Allah kar Allah ya ba kahurai makiyinsu rinjaye a kansa gaba ɗaya wala yulukan bisini kar a hallakar da musulmi gaba ɗaya da hori yunwa da gama gari musulmi da kashe kasa gaba ɗaya wannan biyan na ka a rinjayen da adawa a kansu musulmi gaba ɗaya da kadda su halaka da hori wannan fawutiye huma fawutiye ma aka ba annabi wannan abin da ya roƙa guda biyu yanzu sauran laifi wadda abi Allah ya ji alba a sahun bainahu kuma ya roƙa kadda a sanya yaƙi tsakanin musulmi kasu yaƙi al'umma ta Allah kadda al'umma ta su rinka yaƙi tsakaninsu famuni'iha aka hana shi ba a bashi ba wannan abin da ya roƙa na hana yaƙi tsakanin mu ƙali ce mushi sadaka ta kayi gaskiya sai a nan ƙalibin umar falon ya zala laharaju ila yau da ƙiyama don haka yaƙi ba zai kare ba tashin ƙiyama kakai mamaki haka allah ƙaddara ba kan ba aka fara ba ba zai ƙali a kanmu kenan wannan kaddara haka Allah tsara kayan shi wannan al'umma za su fi cin junansu haka Allah tsara wannan yaƙi wannan wannan can ya kai hari wannan ya kaza haka suke mai rabo kai hawa za a saka saka cikin na ƙware Allah ma ka tarar muwafaka akan hanya ta ƙware kuran ka shiga layin waɗanda suke da kan gaskiya amma ka za a ta yi shi ne nake wannan bayanin na yaya musulmi yau a duniya ga shi irin abin da ake ce gabas ta tsakiya wasu musulmi ne wace larabawa musulmi sun sa hannu da isra'ila a kan zama lahiya ga halin da ake ciki ta ce wannan abin da ka sani ya yanzu inda ka karanta sama abin da aka yi hannun zama zamanin harko ƙarni na uku biyu na uku na harko ke zama labarinsu akwai sarakuna na musulmi wanda za su ɗauki gari ƙasa ta kuma ta musamman an samu wani lokaci musulmi dole islamiyya ta gaba ɗaya amma sham daban iraq daban ga hijaz daban ga masar daban kowanne amiri mai zaman kanshi ne shugaban musulmi ne amma bai shi ne da wancan adawa da ke shi haka suna wannan hali har allah kasu da biyu turawa suka fahimci da mas'alar suka nemi zauwa su mamaye ƙasashen musulmi wanda sun zo kuma da gaske da lokacin nan akwai shugaban zamanci fafaron kiristoci a wancan zamanin mai aƙida ne kwarai shi ne ke cewa wai a ina za mu buɗe coci a nan turai muna sallah a coci kudus a hannun musulmi ya sa aka rihe cocin gaba ɗaya duni mai aƙida ce kurum jihadi ko da a he an amsa wata magadasa ya sa sallah aka fasa coci aka ne cocin ta gaba daya mizahin akida ne wai wai kira aka abu kuma ya samu amsa kira inda ka ji rules libin na suka karanci tarihi na abin suka bada suka danno da abin suka mallaka a cikin shigar aje a dawo aje a dawo wani akwai sakin na ga ingila ne a wancan zamanin hidda shekara biyu a cikin ruwa da shi kasan baki wani zan zan musu cigo ƙetaro shekara bi bai kuma gida bai je gida ba kuma samun shiga can ba a cikin ruwa a nan ya mutu haka sarkin france na horon shi a can zamanin shi masu lokacin sarki ne ba abu ne ba na ai daga bayan aka yi juya aka samu wani sarki da a horon shi kamar sarki ne ina da magaran sarki da magaran haka ake a horon shi da daga bayan ne min a ce min nafsan na fita min sati saman abu katarwar sanka ne aka yi junjin halin na horon shi na jin labarin da ya junjin halin na faransa da aka yi min sati saman abu na gani min sati saman katarwar sanka ne na mun jirgin ko katarwar da kenan da sarauta ce saboda shi ma da ya hutu suka suke yawo a kai na a kai da kansu ake yi yaƙi suke da kansu ba da wani ba lokacin da musulmi haka suke wasu a nan wasu a can wasu a can kenan to muna magana akan magana musulmi a lokacin nan sai wani sarki don ya samu lahiya zama lahiya da wannan ya kamar kasa zama mai haɗari ɓangaren daular shi sai ya sakan ma wasu kahuran to gari ka ni ka ku taɓa ni amma na ba ku gari ka zaɓa wannan ya ba na hudu sojina na ko kama shi sai janye gaba ɗaya da sojinan shi ya bar ma kahuran yake ce na ba ku shi gaba ɗaya zuba su ba wani ya ya buga su yaƙi su amma ya ce to yanzu ku zo zan shi sojoji na daga gaza ku kama na ba ku amma ka taɓa ka taɓa daulata ba magana ba sa hannu na garin da suka bazai gaba gaba ɗaya wannan abu ne wanda kware an yi abun Allah kiyaye Allah gafarta musu gabata amma an yi abun da ya yi wannan aibu abun lalaci sun yi wannan hatta kursu ce gudun a lokacin nan lokacin nan akwai amirin munin gaba da baba na bagadad wanda ake magana amirin munin shi sun rufe rufe labarin sadin ayubi a lokacin sun fahimci mas'alar a lokacin suna ga kamar ya zama dan tawaye ya ƙi umarnin shugaba ana ganin dai abin akwai matsala a lokacin nan wanda su suna kurin a je ma a ce a yi kudus kurin matsala ce tsaurin a ce ko tsaurin ra'ayi ne bayan mamaita bayan mamaita bayan wancan sun mamaita suna ga aje ma a tunkari amso kudus matsala ce kuma za ka canza aje a yaƙi a kaɗan tsaron ra'ayi ne a wancan zamanin haka ake bai wa kudus a wasu kuma ba ta bata makon ba ta kuwa kurin suna kamar za ta wasu a ta wata jaraba ce a can zama haka aka yi na kuɗi za a zana tsoron aje a taɓa yahuda ko a can ma haka aka yi ko a wancan zamanin yahuda ba kowa bane ba lokacin ana magana da turai ne turai ne salibi ne kirista ne da yanzu daga ba suka samu suka samu wannan abu an su daga shekara noce karantu tun a yau shekara noce daga wancan yadda aka shekara goma tana daya tana hannun su shekara goma da aka daɗe tana hannun tana hannun tana hannun hannun turawa kudus goma tana daya amma akwai zai aƙida ta mutane akwai masu niyya bis sarau a je a zo kuma su tsaya ba yanzu yanzu ne muke da mutuwar zuciya yanzu mutuwar zuciya kun shi kenan maka ayyar kwarar zuciya ka ta kare ne amma ko yau inda akwai niyya akwai aƙida Allah Allah ne zai tana hannun Allah aje aje an ga baka iya wannan dai akwai tahqiqin akwai niyya wata halla kawai zai iya shaka goma ta sake da daya tun karantu zai waye duka shaka nan karantu ba an zuba kai ba karantu ne huda aka aka kursu karantu te sasan sai aka mami saka mami to sauran ko kenan to shaka ya yi wannan amma an zama akwai masu aqida ayi haka takace dai abu ne ta gama shiga tarihi shi ne salatin ayubi takaitaccen da ya yi a lokacin da ya fahimci in ba an samu haɗin kan ba masar da sham da masar abin bai yi takardar uku ya ce abu uku ya ce ko ake nema da farko ya ce ya an samu doli ya an samu haɗe wannan sham iraq masar a kan jagora guda in ba haka ba ba iyawa kuma masar tana ƙarƙashin dola fatimiyya 'yan ɗariƙa ta fatimiyya 'yan shi'a ya ce dole sai a rushe wani aƙida ya maganinta ba a kama kursu da don aƙida shi yasa ya ba da himma game da yaƙan masar da karya da daular fatimiyya he da ya ƙoƙarin karya su suka amshi ƙasar ta masar aikin farko da aka yi kina a takaice cikin abin da ya yi na magana ce idan aka yi wannan aka gama wannan hukum to a lokacin nan kuma ya gamu gaba ɗaya sai a tunkari kuma udus haka kuma yi kuma Allah ba shi nasara ya amsu kudus bayan mamayewa ta yahudawa ta tara sauru shekara goma tara nawa kirniya ce aƙida ce a takaice da kenan musulmi mutuwar zuciya ce matsala mutuwar zuciya shi kenan ka kun ga sallama ya kuran amma kana iya kwama ga gurinka ka yi baki iyawa ka kai naka kai wanda ya zo na ba zai iya iyawa da ya naka amma kun kame kauya shi kenan kun kame kauya shi na kadari na ƙauya a takaice dai kuma shiga tarihi muna da kan ba mu addu'a ko ya ce kenan ya roƙi Allah wannan abin guda uku an ba shi biyu ɗaya ba a ba shi ba wanne aka ba shi ba a rinja musulmi gaba ɗaya kwata-kwata ba a hallaka mu da yunwa gaba ɗaya amma maganar da ya roƙa ka asa lokacin junanmu al'ummar shi wannan ba a ba shi ba don ya cikin abin da Allah kaddara haka za a yi sai ibn umar ke cewa dan haka kenan falan yazala al-haruj ila yawm al-qiyama hatta fi qiyama yaƙi ba zai kare haka abin yake Allah ke wa haddathani an malik kuma dai ruwar ta inganta da hadisin sahihi ne tabbas wa haddathani an malik عن زيد بن أسلم أنه كان يقول ما من داع يدعو إلا كان بين إحدى الثلاث إما أن يستجاب له وإما أن يدخر له وإما أن يكفر عنه وأنا abin da yake tabbatacce ne na na yake cewa mai addu'a bai taɓa gaba ɗaya duk da hadisi ne makato a nan motsa ta imam malik amma ya zo marfu'i kamar da ibn abdulbar ke cewa aka imam wannan zarkani ya tabbata ta wata hanya daban kuma marfu'i ta asan nan baiwa ce dama wani abin da ra'ayi da ma san ba ra'ayi bana kenan hadisi ne tabbatacce makato ne a nan amma ya zo marfu'i a wani daban na mai ta marfu'i da mun ga muku ce abin da annabi ya ce makato abin da tabi ne kala ba yace mamin da'in babu wani mai addu'a da zai addu'a illa kana bayna ihda salaf sai ya samu iya tsakanin abu uku ɗayan uku ba haɗuwa a kansu imma an yi stajabala imma a karɓa mai abin da ya roƙa wa imma an yi dakharala ko a jinkirta mai abin da ya roƙa wa imma an yi kaffara an ko a mai wani kafara wasu kurakuran shi amma ba faduwa a ukun wannan gaba daya imma amsa imma a jinkirta imma a mai kafa sai al'amalu fi du'a shi mana ababe yaya ake addu'ar abinda ake a cikin addu'a shi ne nan buci ba sai ya ce haddasa yahya an malik an abdullahi bin dinar qala رآني عبد الله بن عمر وأنا عدو وأشير بصبعين أصبع من كل يد فنهاني yace abinda shi abdullahi da ke cewa abdullahi bin umar na malam musulmi ya ce ya ganni wa ana addu'u ina addu'a ina addu'a ina daga hannu ina haka ina daga yatsa biyu ina daga yatsa biyu ta hannu biyu ka daga ya ce fanahani sai hana ni ba a yi ba a yi wani hadisi ya inganta zuwa ga abdullahi bin umar nan menene ya hana shi daga hannu biyu ya tsabi hana shi da wace da ɗaya ya tabbata asifari ɗaya da yatsa ɗaya akwai ruwaya cikin sunan abi dawud hadisun abdullahi bin abbas iya cewa ibn abbas ke cewa almas'alatu an tarfa a yadda hadur min kibais aw nahwa addu'a ta roƙo daga hannunka zuwa ga me ake cewa zuwa ga ka hada ka kusa ka hada ka ta roƙo ta roƙo ya ce ka faɗa haka ko sama da kaɗan haka yadda haka da muke yadda ya ce wani istighfar an tarfa bi asibin wahid ka daga yatsa guda ya Allah la maka fili rabbi la maka fili ya tsada gudan gudan na ya kace bar tauhidi eh bi asibin wahida wal ibtihal an tashiru bai dai ka jami'a kana adda ka kaskantar da kai Allah Allah Allah gaban ka ka harin gaba daya daga hannun gaba daya kenan ka daga hannun ya sama wajen da ta kaskantar da kai ta daru ga Allah wannan ya tabbata ga Abdullah bin Abbas cikin sunan Abi Dawud haka Imam Ahmad ya kawo ruwaya wata ruwaya cikin sunan Abi Dawud ta Ibn Abbas yace idan ta wani ta daru kana iya ka juya kai haka haka hannunka wannan a sama wannan kuma a ƙasa wannan duka inda suka siffanta yalki addu'a amma dai kullum a cikin maganar daga hannu ya tsabi ba shi da kare daga hannu ne ya na ba da hannu ya tsabi ɗaya ce kun balle an ce addu'a a cikin a cikin hudu ba ita ma in ba ta roƙon ruwa ba ita ce ita haka ake ta addu'a a cikin a cikin hudu ba annabi ya addu'a da haka da ishara da hatsa haka ya daga yatsa haka yake amma ta roƙon ruwa ce yake daga hannu ne ta ta ta ta mun ta ta halice kaskantar da kai ce ake neman ana cikin matsala nan da ke nan ba a tsaka yatsa biyu sai wa haddathana an malik an yahya bin sa'id anna sa'id bin musayyab kana yaqul inna ar-rajula la yurfa'u bi du'a'in bi du'a'i waladihi min ba'dihi وقال بيديه نحو السماء فرفعهما yace sai ibn musayyib ke ba labari shi ma ne makato sai ibn musayyib ne ke cewa inna rajula la yarfa bi du'ai waladi min ba'di ana ana naka ce ana daga ma bawa daraja da addu'a dan shi bayan ya mutu sai ya gudu daga can ƙala biye jini ma'ana fa'ala ne shi ke nan sarkin ya daga hannun shi wajen sama kenan daga hannu sama kenan shi ne nan ƙala biye jini na hawa sama farafa ma ƙala mana fa'ala shi mai kan da bai masa labarin ne ibn sai yake daga hannun shi sama kenan kenan addu'a kenan roƙon addu'a ta da ta da ba bayan ma aki tana daga ma da uban daraja bayan ya mutu haka ya taba cikin sahihin ingantata annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi marfu'i yake bayan labarin cewa za a ɗaga ma bawa daraja a gidan aljanna bai da ta mutu shi ganin daraja ta ce an na li hada ya rabu ya Allah daga ina na samu wannan daraja ya san bai da ta daga ina na samu wannan daraja Allah ta ce bistighfar wala dikalak dalilin neman gafara ta ɗanka da yake maka yan wa ƙarshen wannan ruwa ya ingantatta wani abu mai muhimmanci wanda a yau mutane ko masu ci wasu malamai dalilin abin duniya maimakon su ɗora al'umma kan abin da zai amfana su sai su ɗora su kan abin da yake intirin su ne mai intirin an ɗauka kurin idan baban ka ya mutu sai kare ka ba malamai kuɗi a yi fida'u a yanka rago a ba su kuɗi shi ne abin uba ba haka bane wallahi gaskiyar magana ba haka bane ba addu'ar kai tsaye wanda Allah ɗau addu'a shi karɓaɓɓa ce tare take da aikin uba ɗanka ne baka da wanda ya ɗanka ba mutuwa ka ga idan babanka ne ya mutu kullum za ka iya mai addu'a ba ya shekara ba ya sati ba wannan kuma baka iya yi ya an tara kuɗi iyawa ya a shekara don kudin baka iyaye da kuɗi ta ke babanka shi kenan kai kada na babanka iya jira ta yi kasa kuɗi ka tana da shi kuma alhali ya a shekara in kai mai halin nema kaga amma idan ka san mahimmancin addu'a ma'ayyinka kullum iya buƙatar addu'a ka kullum ko wata sallah ka iya bukata kullum ka kamanci shi don bai da abin da ya bari ba mutuwa kaman kai sakin manzan labarin labarin ana daga ma bawa daraja a gidan aljanna a mutuwar shi bashi wannan daraja zai tambaya ya Allah ya kan samu wannan daraja a bashi labari dalilin neman gafara dan kake maka ba malam wani ba ke mushi dan shi eh inda kai musulmi ne kama ma'ajanka addu'a kullum kaka jira wa shekara ko sati ko kaza wata fi dawo ba da ma inda aka same ta duk duk kikire na da ci da addini haka ya kira kullum kama babanka uwanka addu'a kowane lokaci ka tana Allah ta muke mu sai ya ce wa haddathani an malik an hisham bin urwa an abi annahu qala innama unzilat hadhihi al-aya ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا في الدعاء wannan ruwa ta aisha kai urwa bin zubair shi sha bin urwa yake ban labarin baban shi kenan urwa bin zubair yake cewa an saukar da wannan aya wala tajhar bi salati wala tukhafit biha kaka bayyanar da sallaka kaka boye ta duk nan ana magana addu'a ce yake so ya fasara ta kenan an hana daga addu'a sama kuma an hana boyewa aka ce wa batagi bayna zalika sabila karki hana tsakanin tsakanin bainawa da yawa kaka bayyana da yawa kuma kaka boye gaba daya haka asalin labarin da aisha ta mace samun labarin to wannan sai me yake cewa me yake cewa kala ya haya wasu to wannan dai mutsaya bakin wannan magana tashi kamar da ta imam malik wannan ruwaya fa'inta ce ta tafsirin aya hace an samu wannan ruwaya daga abdullahi bin abbas ne wanda bukhari ya kawo muslim ya kawo ibn abdul ta yi ingancin isnadi akan wannan tafsirin wata aya ta ibn ta tafsir ibn abbas kan wannan aya ta sabko ne lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yana makka suna koye koye idan mushrikai suka ji iya sallah suna cin katon qur'ani sai su zagi qur'anin domin su kuka abin gaba daya a zagi a zagi ma wanda su kuka qur'anin gaba daya zagi zagi zaki ko tsagelanci akan shi aka saukar da wani aka ce to yanzu ya wasa tsagawa da yawa da masu ji za su zagi alkur'ani da wani sabon alkur'anin kuma kai ya ɓoye yadda su masu sallah a bashi ba sa ji da wani tafsirin ya zama gamsheshe akan wancan akan wannan mai cewa akan addu'a ne an hana a wannan tafsirin kenan addu'a ce ba ɗagawa da yawa kuma ba ɓoyewa amma wannan tafsirin ibn abbas gaskiya ya yi wannan ƙarfin sanadi kuma ya yi zama daidai kusa da maganar ta asalin abin da abin ya kasance wani abu ne a makka kahin kahin Allah ka sanya abin da lokacin ana cikin koyo da koyo kwasan da aka zaman da aka yi a makka haka to shi a nan dai ya kata akan magana kenan ta addu'a ce kenan ba daga da yawa kuma ba ba ba ba daga da kuma ba koya gaba daya ya tsaka tsakiya qala yahya yahya ga ta wasu ila malikun an du'a fi salatul maktuba faqala la ba'asa bid du'a fiha an tambayi imam malik kan addu'a a sallah ta makatuba ya ce babu laihi a cikin sallar farilla ka roƙi alherin duniya lahira babu laihi don akwai masu zafi ne ba ta samsam ba ba roƙon allah na ba ba roƙon allah da wata abin duniya sallah kurin ya yi ƙura'aji a kan takurin kuma ka wata sallah ta sallah mata ɓaci sallah mata ɓaci ce abuwa ne ba ba a sallah zan ba addu'a ta wani abin da ya kura mun da shi ƙura'ani wani ba karanta wani abu a sallah wani addu'a ka wani karatunka wata inda ba ƙwararri ba da a sallah ba a yi ta ba sallah ma imam malik ce babu lafiya yi ya yi riga Allah gano ta musu riga gano ingantattu wanda ma ake magana cewa fa amman ku fa azmu fi rabb wa amma du'a fa stahidu fi du'ai fa kamina tijaba gashi fa kamina tijaba lakum gashi a rukuyi ku girma Allah sujada ku yi kokarin ka addu'o'in ku wuri ne wanda kun tantana kun tantana samu ku addu'a wurin ayi addu'a ne ma kuma magana daga hannu cewa a addu'a daga hannu iya da muhimmanci amma shahawawa ce a huska bata ba cewa ruwa inganta ta daga ta cikin sunan abu dawuda huwa ta inganta dai annabi sallallahu alaihi iya cewa inna la hayyun karim Allah mai kumiya ne Allah iya da karamci yastahimini abdi أنا أنا فائدة إليهم أنا أنا فائدة إليهم إلي أنا أنا دوما سفرا الله يا ركوبي هذا كرمتين باون شيء لقى هنيش زوا غريش يمين دمي هنيش زيرو بقولي kenan daga hannu da muhimmanci iya cikin abu mai muhimmancin kaskantar da kai zuwa ga bawa da buƙatar bawa ga Allah kuma Allah iya kuma ya mai maka hannunka zero ba komai kamar Allah bai haka amma shawawa ce haka cewa ruwayoyi sun zo daban-daban a daga hannu a roƙi allah a shayi huska amma babu ɗaya mai inganci wasu malamai suna kawo kamar na ga cikin ƙarshen bulgun maram ya kama ganar wasu na ga cewa ganin ruwayoyin suna da yawa idan aka gama bakinsu suna iya samun ƙashin madogara samtun hassan mana kamar albani shiga maganar wannan mas'ala abin da yake sa hadisi ya gamu ya ba ɗan uwa ƙarhi inda ɗan matsalar kaɗanci idan raunin ya kai gaya duk yawan su su gamu ba su iya kulla komi ya ce wannan na ɗau- na- na shawo hannu haka yake Ya- ba da hanyoyin ba wata za ta iya ba ya da wata ƙarfi ba mai ba da wata ƙarfi Eh, kowace zaman kanta ke zaman ta kai gaya ba ta iya ba yar wata ƙarfi ha? Eh, muka ce a nan wani tambaya ce inganci a naga ruwa ta zo ta gama hannu ala inganci ta zo ruwa ta zo ta gama hannu a'a yi a ce inganci ina ba za a ce inganci abin da zai hadisi ya ce inganci ko amma yana kuma bayanin malamai suna bayan suna cewa ya haka wasu da yawon bayanin malamai ne amma ala shi wani nassin cewa yi a misali an tarfa ya dai ka hazo manke bai ka ya dai ka hannu biyu ba hazo manke bai ka bai ce wata hika ba ko ta yi haka haudinka ko nan ya ce ko aunawo ma hajji bai kai magana haka ba na gaba da suna karin bayanin aka aikace suna ce wani ce a haka wani ce haka ɗaya ne magasa ne hajji da yi ba taɓa samun nasin ba da ya kawo gama hannun irin na indiya haka alhalin zan lura mai hajji mun gani ba amma gama da suna bayanin alawa alam ni ba sani ba wanda sani ya kara mun gudunmuwa ce wanda ni ban san ba ruwa ta gama hannu haka gama ta yi hannu guda biyu haka duk da annabi ya rufe ya dege haka yake musu in ma haka in ma haka in ma haka in ma haka amma haka gama hannu biyu inda indiya ni wala hannu na ma kira samu amma indiya na ga da indiya haka suna ga indiya hindu amma gaskiya da hadis Allah ku gani wallahi alam kuma ce ba wani mun gani ba gani wallahi Allah alam wanda samu kuma gudun mu wace ko daga na haya ko muna eh kenan kullum ka daga hannu in ma kai haka in ma kai haka amma gaskiya wannan haka kin ni dai ban faɗi ba sai eh, kenan yanzu muna cikin dai bayanin wannan magana ta imam malik ya ce babu laihi a yi addu'a kenan a wannan hali na a cikin sallah kwarji ko ba laihi sai wa haddasa ni an malik annahu balagahu anna rasulallah sallallahu alaihi wasallam kana yad'u fa yaqulu اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وإذا أردت في الناس فتنة فقبضني إليك غير مفتون akwai lafazin da makaranta na ga anan na wanda ya yi wannan tsawo kristina turbici ko allahumma ni as'aluka fi idal khairat wa tarkal munkarati وحب المساكين وأن تغفر لي ذنبكم أنه لا غفر الذنوب إلا أنت وإذا أردت فتنة duk zuwa duk ƙarshen dai a ruwaye na wata ta wani tsawo kaɗan dai ta wani ruwaye da ko cikin da ta inganta can a can ma lafazin na imam turmuzi cikin sunan ta wancan cikin sunan turmuzi ya inganta wani addu'a a wancan bayan da muka yi a nan sallallahu alaihi wasallam muke ba labarin wata ran ya zo sallah asuba ya makara suka ce kusan ranar ta hudu gari ya suke bau suna jira hutu ba ya gashi ya hutu da ya sallah ya ƙare ce kowa tsayin da yake ya ce abin da ya tsaye da ni ya ce ina kwance tsakanin barci da abu ya ce sai na yi sallah shi ya sallah shi ya ƙare ya ce sai na ga ubangiji na jalabu ya ga allah a mulki to a cikin tambayoyi da aka mai ya yi wasu kalmomi na maganar abin da yake gafarta kurakurai a cike kawo wannan na addu'ar cewa idan ka zo ƙarshen sallah abin da ya koya mai abin da muka ciki a yanzu ka ce allahumma inni as'aluka fi'ilal khairati wa tarkal munkarati wa hubbal masakin wa an taghfira li dhanbi فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وترحمني ألم أسألك ماكتا ألم أسألك فعل الخيرات وحب المساكين ألم أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي ذنبي وإذا عدت فتاة قوم فتوفني غير مفتون أسألك حب حب حب لم زالت حبك حب kuna kuna kuna kuma kuma baya kuma baya da kuma su jima nesa لا إيه اللهم إني أسألك فعل الخيرات وحب المساكين آه، اللهم أسألك حب ال- اللهم أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين و- آه، وإذا أتى فتنة فتوفني غير مفتونكم أسألك حبك وحب من يحبك وحب عملا يقرب يقربني إلى حبك هنا شيء نبقى اللهم أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وأنت آه، اللهم نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأنت كفر أه؟ وأنت كفر لي وترحمني وإذا أردت فتنة قوم فتوفني غير مفتون أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك هكذا يكون؟ دوبوتي بقى to kenan wannan dai addu'a ce mai muhimmancin gaske ga a cikin daga akwai kwarai kasantar da kai da dai ma abu mai muhimmanci Allah ina son ai ka bani damar aikin alkhairi lam nasalaka fi'l alkhairat Allah ina roƙon ka yin aiki na alkhairi wa tarkal munkarat Allah ina roƙon ka in bar duk abin da baka so wa eh, wa hubbal masakin Allah ina so ka samun san talakawa wai za a rata fitinatan a wanta ka firli wa tarhamni Allah ka gafarta min ka ji kaina wai za a rata fitata bi kaumin Allah idan kai ni jarar mutane wata fitina fatawafani gairu maftun Allah ka amshi raina ba cikin fitina ba as'aluka hubbaka Allah ina roƙonka sanka وهب من يحبك ده سن دم يسنك وهب عمل يقربني الى حبك ده سن دك wanda yake san ma'ana da san aiki zai samu kusanci zuwa gare ka ka bani ta gama komi ka samu ha lokacin manzana ke manzana kenan muna magana da ya makara kenan a cikin wani mulkin ne ya samu wannan addu'a koya mai ta kenan addu'a ta tabbata ko tukun hali illa lafazin ta ya tabbata daga daban-daban wannan makaranta mai tsawon ne na shi imam malik wannan dan gajere ne ban kawo alamin ne as'aluka fi dal khairati wa tarkal munkarati wa hubbul masakin Allah ina roƙonka aikata alkhairi da barin mummunan aiki da san talakawa wa za'alata fitnatan wa za'alata bin nas fitnatan in kaso wata fitna ga mutane faqabidni ilayka ghayr maftun Allah ka amshe ni ba cikin fitina ba wannan addu'a ce cikin addu'o'i da ya kamata a yi amma ta ruwa annabi wali ana yin ta bayan sallah dubur salawat to nan imma kayan sallama ko bayan sallama duk da cewa kayan sallama shi yayi kenan a ƙarshen amma ƙarshen tahiya za mu ce kuma hadisin ya inganta وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من داع يدعو إلى هدى إلا كان له مثل أجر من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا yace annabi yake cewa babu wani mai addu'a ba wani mai kira da zai kira zuwa ga shari'a kai wa'azi ka ja hankalin mutane zuwa ga shari'a kuma a samu karbuwa illa kana lahu misal ajra man tabi'ahu duk wanda ya bude shari'a taka zaka samu lada kamar shi dan duk wanda ya bi ka kuma la yanqutu zalika min ujurihim shay'an ba a rage komi a ladan waɗanda kai kira nasa daban cikin fadalar Allah kai zai baka naka daban yace haka ma min da'in yadu ila da ma min ba wani mai addu'a da zai yadu ila dalala ba wani mai zai kira zuwa ga bata illa kana alaihi mithl awzari sai ya samu zinihi irin zinihin wanda ya batas in mai ka kawo a gari na banna aka yi koyi da ba sai aka koyi da kai aka kawo gani a wurin aka koya to za a baka kamashi duk wanda ya irin wani aiki na kai ma layin kusu mi zalika min a wazalim shan ba a rago komi a nasu naka na musamman za a baka zunubi Allah kiyaye maki akwai muhimmancin kenan kira zuwa ga shirya da hadarin kira zuwa ga bata kaga na ta kware hadarin malamin bid'a hadarin da kike nan ka duk wanda kake zuwa ga dan dan ya zama ka rike shi ka ja shi yazo yayi kana kan Allah to kaga abin ya maka yawa da bid'a ta kace kai daya amma sai kai kira ga bid'a ka kawata bid'a ka ta abu ne mai kyau ku zo ku yi ku kyale su ana kira ana hana a raba ka da kaya ku zo ku ku kyale su eh zala ne haka ce ba ku kyale su eh zala ne kaga abin ya mushe wanzu in mutum dubu suka bi shi gobe kiyama ya dora mai lahin mutum dubu kuma ga nan shi kaga abin ya maiwa shi ne hadarin tayi duk mai kira zuwa bid'a bai tuba in ya tuba ita ya kazo kawo ne a dan bid'a kazo kuma ya kawo ne a inda bid'a ya tu yaro ne
نعم
me da Allah me Allah bayani akan nan sai ka tabbata masa mun bayani wal huda haka ne bayani haka zo ka bayani نعم to ne boye gaskiya ya ba ba ta bayani mutane ka zo ka bayani da kai ka kyale ka san mutane a ruwa ka zo ka kyale kai ha ba da Allah ka tura su kai ka zo ka kakkanta ni ka zo ka bayani ne ka zo ka bayani eh abin da sai jama'a mun gano kuskure ne wallahi ba ne ba ta yawa ba baka ba wannan sai da Allah shi kanshi Najeriya da wani sunna su suka raba dariƙa a Najeriya gari gari kowa sai babban shehu ne da zai ce sai to ɗan daga mu mu ne ni ne wani sai da Ali mun zo ga ni ne da malam wani na garinku na zo ce na garota muku na ce wani mai wata ni ne ce wani kana da kawasa alwala ma na fiki abin alwala na ce an garota maka na ya ce to ƙarya ce ya ce ni ma na tuba ƙarya ce ƙarya ce baka tsara ne da masu da Allah suka yi da mace gari gari gari gari ke bi da su aka yawo aka yawo dan kawalawa dan kawalawa a cikin aka yawo propaganda da dariga su ke ta su ta su ke da ta dariga to yanzu na koma mun gane gaskiya ƙarya ce wala ku bari haka zai ka bayar wala sai da a Najeriya ma mun ga sanan sanan mutum wallahi sanan mutum da jimawa jimawa ni na wajen wata malamin harshe kamar ka san me yasa ne yake cewa wani malami a Najeriya wani malami ya zo iya tona asiri ga malamai Allah ya haɗe shi ni kamar sama me yasa ma a zaben su dan sunan sunan shi ali lokacin ya fahimci sunna ya zo iya bayanin dalika ya ta shirme ce duk abin ya ya boye kuma an sai ba sai ta jahili ne ba ta jahili da shi aka yada ta an kai magana ma ya hika a cikin abun eh za ka kamata mutum gani ka sai ku zo bayanin gaskiya gaskiya ina ga Allah kai mu sati sama Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh